أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل wa ila madiyana akhahum shu'aiba wannan ita ce kissa ta biyar daga cikin kissoshin da suke guda bakwai a cikin wannan sura ita ce kissa annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam Allah ya ce arsalna ila madiyana akhahum shu'aiba adafi ne kamar yadda muka aiko nuhu haka nan muka aiko annabi shu'aibu ga dan uwansu zuwa madiyana madiyana in an ce ƙabila ce madayana haka yake in an ce kuma gari ne madayana duk da akwai in an ce ƙabila ce madayana ishara ce izuwa kakansu babba wanda shi ake kira da madayana ɗin idan kuma aka ce gari ne madayana suna da gari madayana shi annabi shu'aibu an aiko shi izuwa ƙabilan madayana kuma in an aiko shi izuwa ashabu laikati don kila an ce ba su ne ashabu laikati ba amma dai su kuma annabinsu ne dai shi annabi shu'aibu kila kuma ce annabsin mutane ne dai Allahu alamu to an aiko shi dai zuwa gare su da yazo kala sai ya ce ya qaumi ya ku mutane na ibudullah ku duba dai ku ga cewa abu guda biyu duka suna ishara zuwa kasancewar sabani gashi babban saɓani ma don ba saɓani da ya wuce saɓani izuwa saɓani a addinin Allah saɓani a musulunci shi ya fi kowane saɓani a ce ba addinin ma ba ɗaya ba ne kwata-kwata amma wannan bai fasa bai hana Allah ya kira shi annabi cewa ɗan uwansu ne dai har yanzu ko da suna da saɓani a addini a khahum a khahum annabawan haka ake cewa su ƴan uwan ƙabilarsu ne kaga bai cire ƴan uwantaka ba shi saɓanin da suke da shi na addini haka kuma shi ma annabi in ya zo sai ya ce ya ƙaumi baya cewa ya ku kafirai ya ku jama'ata to kaga me zai sa dan kuna da sabani a wani abu ta fahimta ka ware cewa waɗannan su ga sunansu ma ba irin ku bane bai daidai bane ba shirya ce wannan bata addini ya ƙaumi ya ku jama'ata yace ibudullaha ku bauta wa Allah wahadahu shi kadai malakum min ilahin gairu ba ku da wani abun bautawa da gaskiya in ba shi ba wala tanqusul mikyala wal mizana kuma kar ku tauye mu abinda ake aunawa da mudu da kuma abinda ake auna da nauyi na ma'auni inni alaikum bi khairin hakika ni ina ganin ku da alkhairi da ni'ima wadda za ta wadatar da ku daga barin ku tauye mudu wa inni akhafu alaikum kuma ni hakika ni ina jin tsoron me yawmun azaba yawmin muhidin azaba ta wata rana wadda take me me gewayewa wadda ba ba shi inda zashi duk inda kai ba ban fita sai yanzu yanzu da an ce i ga su nan sai kai nan ko kuma kana cikin wani abu daga zarar kaga kana da ikon motsi sai ka motsa wai zaka gudu to ba ta lahira bace wannan azaba ta lahira muhidun ce mai kewayewa da bawa ce ta ko'ina azaba ce ko ba fita to Allah ya kiyashe mu sai annabin yake cewa ina muku jin tsoron azaba da za ta kewaye ku ba mafita me zai sa ku ringa tauye mudu su da suka zo shi ka kowane annabi akwai abin da yake fama da shi da jama'arsa su mutanen annabi shu'aibu abinda suka lakanta da iyawa tauye mudu sai a tauye ma mudun baka gane ma an tauye ma ba saboda iya shi to yake musu wa'azi cewa to inni alaikum bi khairin ku kuna cikin wadata ma da ba talauci kuke fitik ba ma har da zai ja ku ma ku tauye mudu to me zai sa ku tauye mudu to ko ma a ce ba talauci kake ciki ba ko talauci kai kake ciki ko matsananinsa to ka in ka ji tsoron azaba yau mai muhidi eh azaba da za ta kewaye ka samun da azabar auna eh kai ka san dole kowane irin samu ne bai kai azabar Allah ba to ashe sai ka sai ka rabu da samun saboda tsoron azabar ta Allah to
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين yace wa ya qaumi ya ku mutane sai ya sake ce ya sake kiran su ai da kawai sai ya daura ya ce auful mikiyala kuma kowa auful mikiyala sai dai ya sake kiran saboda lutufi duk wanda kake kira zuwa ga wani abu to so kake duk wata wasila duk wani abin da za ka raira shi a kan yi zo a kan abin da kake kiransa a shi za ka yi ba abin da zai kore shi ba saboda idan bai ji wani kiran naka na farko ba sai ya ji na biyu to amma idan ka kore shi tun a na farkon ma ba zai saurari na biyu ba ai da aka yi cewa ya komi ya ku mutane awful mikiya lawal mizana ku cika abin awo da mudu da kuma abin awo na nauyi to me bambanci da cewa wala tanqusul mikyala wal mizana da kuma awful mikyala wal, wal mizana me bambanci can ca akai a wancan kiran na farko da aka yi musu a aya ta farko ca akai kada ku tauye mudu kada ku tauye kuma abun awo na nauyi nan kuma ca akai ku cika mudu kuma ku cika abun awo na nauyi to kamar sai aka ka ba duka ba iri ɗaya bane ba in aka ce kaka tauye ba ka cika kenan ba to maimaitawar da aka sake yi fa to to to kamar yadda aka taba faɗa shi qur'ani in kaga an sake wata magana to da wani abin a ciki ba ɗaya ta gamsar aka sake wata to akwai abin da ake so wannan dai min babu takidi shine ala a ala cewa shi saboda ya san sillakanci an ce kakku tawaye to akwai abin da za su yi ya zama ba su tauyen ba ya ba da nauyin kuma kamar kusan iri ɗaya ce a aufu an gano ku cikawa ake so ku yi kenan akwai yadda zai iya ba da wani wani awan wanda gashi a haka bai tauyin ba amma bai cikan ba to sai aka ce a'a bayan ko bai tauyi ba kuma ku cika daidai sosai shi sa aka sake dawo da auful mikiya lawal mizana din saboda a karfafa ba mafita ka a ba su mafita kowace iri wala bilkisdi kuma ku yi shi da adalci don kasancewar an ce ku awo ku cika kar ku tauye kar kuma imani ya ɗauke ku ku dinga zumbudawa ya wuce awon kuma ai sai kaga kiran ka amsa shi da imani yadda in ka zo saboda kada ka zama cewa kadai na ɗan tauye koma ba sani bare in yi bozo in ƙara aka ce a bilkisdi saboda addini kuma ba kiran ka yake kai kuma ka bada naka haka kawai baka ka yi da adalci tsaya ka tabbatar da cewa ma'auni ne ya aunu ma'auninka lafiya lau yake garau kuma ido naka ya nuna cewa lalle ya cika daidai to bayar haka in ma da nukusani Allah ya, ya gafarta domin kai ba nufin yin nukusani kai ba don za a iya zama cewa ka auna saura kwaya dawa biyu ya cika ya ra'aika san haka ta gaito ka gani to daka shine yace bil qisti ku yi da adalci wala tabkhasu an-nas ashiya'ahum kada ku tawaye wa mutane abubuwansu to kaji nan kuma kai alqur'ani da kuma maganar Allah ba ta barin komai ba yanzu idan ake cewa kada ku tauye abinda ake awo da mudu ku cika shi kada ku tauye abinda ake awo shi da nauyi don abin da ake awo da mudu kamar abin da ya shafi masara shinkafa kaza ai duk da mudu da kwano ake aunawa amma irin su su nama da makamatan waɗansu abubuwa waɗanda su ai ba da kwano za a auna ba nauyi za a auna to waɗannan dukka a tauye to duk yanzu wannan wa'azin idan an ji sai ma'auni ya ce shi ne da shi ake sai tela ya gaca nan ba shi a ciki idan da an tsaya can cewa ku cika mudu ku cika ma'auni to wala ta makasun nasu ashiya a wunfa tela zo mai awo da mita zo a nan ba mita ba ne to shi kenan an zo ko tela ko mai sai da yadi kai baka san mita ba ya auna ya haka yi zirr haka ashe ya rage mita biyu auful mikiyala la tabka sun nasa ashiya au kan ku tawaye mutane abubuwansu tela ya shigo ana malamin makaranta zo kama ana neman ka anan wala tabka sun nasa ashiya ahum kada ka shiga awa biyu za ka yi kai awa ɗaya da rabi ba wanda yake ganin ka taho ba hastan nasu a shiya a hun ka karɓa ka karɓa ka ji alat da duk wata kuma ka zo ka yi ba hasu to wala ta ba hasu ta shigo da shi ina alƙali ana neman ka kai ma a nan idan ka ji wannan ka ji wannan to auful mikiyala ka auna abu yanda yake na gaskiya la tabkhasu nasa kada ka cuci wani bawan Allah wanda shine mai gaskiya kai bakhasu komai ya shigo anan kawai ina mai sai da fili la tabkhasu nasa ashiya'ahum mai awo da fadi ko tsawo kada ka je ka auna shi bai san awon bai kai ba ashe ka tauye wani abu ka tura wani ka dauke wani la tabkhasu nasa ashiya'ahum komai ya shigo cikin latafa kaso nasu ashiya abu shi sa ƙur'ani bai ba komai ba to Allah ya ce kada ku tauyewa ko mutane abubuwansu kaga yin wannan menene to tauyewa mutane abubuwansu meye shi shi ake kira algus ko a awan ko a mitar ko a mi sunansa algus to kai ka san abinda ma'aikinka ya faɗa akan algus kuwa sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalma wanda idan mai algus ya san nauyin kalmar to shi da algus sai su bai bai duk yadda yake son ku algus ne me yasa ya tabbata a cikin hadisi na muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo wucewa a cikin kasuwa sai ya kalli wani ma'auni sai ya bashi ko dai kuma aka yi masa sigina ne aka nuna annabi ya duba sai annabi ya sa hannunsa a cikin abin awon can ƙasa sai ya ji danshi ashe shi mai awon ya sa abu mai danshi wanda ya zai kumbura ya ɗago na saman busasshen wanda da ya bushe kwanan da ƙasa zai yi abin awon ƙasa zai yi to sai ya jiyo danshi sai annabi ya ce wannan fa sai ce a sabatu sama'u ai ɗan danshin ruwan sama ne da ya shiga sai ce me yasa baka zaro shi kada da shi sama ba a gani annabi za ga yawa haka sai shi sai ce man gashana falaisa minna dalilin hadisin kenan duk wanda ya ha'ince mu falaisa minna to dan Allah wannan kalmar annabi ta falaisa minna wa zai so ya shiga cikinta annabi ya ce ba ka daga cikinmu ba ka cikin ƙungiyarmu ba ka tare da mu haba kana al'ummar ta annabi kuma ya ce ba ka tare da shi to me ka kama tare da wa kake kowaye ma so kaga ai haɗar wannan hadisin in aka kalle shi ya shafi dukkan algusko man gashana ba a masara ba ba a dukkan algus kowane iri ne wanda duk ya ha'ince mu kuma ka duba irin girman yadda annabi yake san al'umma ai annabi ba shi za a hayanta al'ummarsa za a ga hayanta to in ka hayanci al'ummarsa ka hayanci annabi shi sa ce man gashi ana haka Allah ya kiyashe mu wala ta'thaw fil ardi mufsidina Allah ya ce lalle kada ku kada ku yi barna da gangan a bayan ƙasa domin da asau asau da ifsadu duk fasararsa ɗaya ce to sai a nau'anta wala ta asau kada ku yi banna mufsidina kuna kuna masu yin ta da gangan fil ardi a bayan kasa kuna masu gangantar ta
baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin ma ana alaykum بحفيظ annabin Allah ya ce baqiyatul lahi ai rizqul lahi ai neman arzikin ubangiji wanda yake wanzuwa a gare ku bayan kun auna daidai wataƙila idan baka auna daidai ba za ka samu ɗan rabin kwatar abinda ka auna ya hau Ai, ya eh, ya ragu ka saida wa mutane abinda ya kamata ya zama kwanan ya cika daidai sai ka rage kamar rabin kwatar kwana ko bai kai rabin kwatar ba ma irin waɗannan irin waɗannan su za ka tara ba sai ka tara wani kwanan ba ba shi ne zalunci da kai ba ka samu ƙaruwa da wannan kake gani to sai ya ce baƙiyatun lahi ka auna daidai ɗin ya zama ba ka samu wannan sauran ba amma ka samu baƙiyatun lahi rizikun lahi wa barakatun lahi albarka da Allah zai sa maka cikin wannan wanda ka auna na ɗan kaɗan da ka samu na riba shi ake kira baƙiyatun lahi ai idafa ce ana mai ma'ana min ai baqiyatun min min fadlillahi dan abin da zai wanzu gare ka daga farala Allah shi yafi alheri gare ku in ji shi in kuntum mu'minina in dai kun kasance masu imani da Allah din cewa Allah yana sa albarka a cikin abin da aka bi shi da shi to ku bi Allah cikin abin da ya ce ku bar wannan dan ƙarin da za ku yi albarka ta Allah da zai sa muku a cikin wannan ɗin to khairun lakum shi ya fi muku alheri to kaga duk ashe kenan mutane ma da suke neman sun yi shekara nawa suna tara kuɗi rana kaɗai babu to lallai su nemi hanyoyi irin waɗannan su tattoshe su eh mutum ya yi neman ya yi neman ya yi wannan ya yi wannan lokaci ɗaya sai ya zo ka zo kuɗin kamar babu to kaga albarkace baƙiyatun lahi ne babu a ciki watakila kayi abin da ya sassaɓa wa Allah ya fusata Allah ya tara ka ya tara ka tsaf sannan kuma da yake yana son kama a duniya din ya kwace kuɗin watakila ka koma gare shi in ba haka ba in ya baka kuma haka za ka yi watakila to don haka lalle mutane su gane cewa ba a cikin ha'inci da yake abu da yake ɗoruwa na ribar ha'inci a cikin ƙaro a ciki ƙaro arzikin take ba a'a a cikin bin daidai a ciki karo arzikin yake shi abin da ake kira arziki ma wato wani abu ne da har yanzu ya kifasa ruwa a gan shi kawai wannan shi ne arziki kawai in an ce arziki yana tafiya a wurin yalwar abin da ya yawaita a hannun ɗan adam ko na me ma to ba a ciki yake ba ba a ciki yake ba wani wanda yake shi bai da yalwar gaba ɗaya sai a bashi kuma arzikin kai kuma an baka yalwar ko gane ba ya za ga wani mutum yana da biloniya ne amma wani shi ladan ne bai da kodari masu kira sallah yake a biya shi wani abu amma da ya sako daga mumbarin nan na farko dai in ya kira sallar saboda irin ni'ima da Allah yake ba masu kiran sallah Allah zai sa masa ni'imar imani a zuciyarsa idan ya zo ya ce Allahu akbar yana nutse yana kallon Allah idan ya gama ya shirye zai je gida ya ci wake da shinkafarsa ya sha ɗan ruwan sanyi safiya wata kuma ya kwanciya sa ya bacci saboda haka kaga yana da arziki na imani yana da arziki na nutsuwa ko matarsa tana girmama shi da ɗan wannan abin da yake da shi kai kuma a baka kuɗin da yawa miliyoyi zuciyarka ka kasa nutsuwa da Allah kansa saboda baka da lokacin ibada ma da zaka bauta wa Allah ɗaya kenan sannan duk minti ɗaya tunanin kake a can me ake a can me ake a can me ake yi in ka zo kwanta ba ka iya bacin ba ina aka baka arzikin bacci wannan ba arziki nan na ladan ne wannan ba naka bane ka je gida ita kuma saboda hutu da abubuwa da yawa duk wasu abubuwa dai ga sunan dai wannan ba sai na ta kuma tonawa ba shi ba abucin abin ya san yadda ake to a kasa samun nutsuwa abubuwan rashin nutsuwa da yawa to yanzu kai kana da kuɗi amma baka da arziki mai arziki shine wanda yake ya huta da abin da Allah ya bashi a nutse a zuciyarsa kuma ga imani ko bai da wani irin firgici amma akwai masu wannan ɗin ko masu shi ba za a ce duk mara shi duk mai shi a firgice ke ko bai da arzikin ba a'a akwai waɗanda Allah yake kawo ya ba su dukiyar ya ba su nutsuwar ta zuci da Allah ya kuma ba su nutsuwar ta zahiri ma to wannan kuma shi a nemi cusa kai a nemi Allah ya sa mutum ciki din to amma gaskiyar magana ainihin tataccen arziki shine mutum ya zama yana tare da Allah yana tare da bayan Allah lafiya lau yana da wannan nutsuwa shikenan to wa ma ana alaikum bi hafiz annabin Allah ya ce to kuma ni da nake cewa duk ku yi wannan kaf ku tauye mudu ku cika mudu to fa ni babun ku zan ringa yi ina ganin kun yi ko ba ku yi ba ma ana alaikum bi hafiz ni ba mai bin ku ina kiyaye ku in ga ya kuka yi ko ya kuka yi ba a'a alhafizu huwa Allah alhafizu huwa Allah ba mai iya bin mutum ko mai komun mai dukiya duk yanda ya kai da takatsantsan duk kulafacin mutum da zaka sa wakili sai an kwarzane ka ba karkarin ka dai in kana da kanti a can ka kanti a can da kanti a can sai ka ce to ga supervisor ba ya ringa bi tunda kai dai ba za ka zama uku ba ko ka zama nawa kana nan kana nan to sanda baka nan ya aki sai dai Allah ka ne ya sani kai dai baka sani ba kai dai ba za ka zama hafizu ba a wajen in ka za supervisor to shi ya je nan ya je nan ya je nan to sai ya hada baki da supervisor kuma ba mu ga ta tsaya ba shi zai da zai zo ya gano maka shi zai zo ya ci alaji komai daidai kuma ba daidan bane Allah shine hafizu shi yasa lalle ba a ce kar a ki kula da dukiya ba a tsaya a kula da kyau amma ka fi bawa kular ga ubangijinka ya kula maka da ita shi ne za ka gama duk ko da supervisor ko da waye idan Allah ya nufi ya kula maka da ita sai duk an gama binnewa sai Allah sai ya zaro dan wani abin fili wanda za ka gani kana zuwa sai ka ga nan to nan fa sai a duburbi ce saboda Allah ne ya fito ma da abin yadda za ka gane don shi ne hafizu to
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد تو waɗannan mutane na annabi shu'aibu sun ji kiran da yayi ya kira su akan cewa su bauta wa Allah shi kadai kar su bauta wa waninsa ya kira su akan cewa su kar su tauye mudu kar su tauye ma'auni ya kuma kira su cewa su cika mudu su cika ma'auni kuma ya musu wa'azi bayan wannan duk yayi wannan me zai faru suka ce to ya shu'aibu ya kai annabin Allah ya kai shu'aibu ma nafaqahu kaseeran mimma taqulu a salawatuka ko a salatuka kamar yadda shi malam ya ja eh a shi arama ya ce yauwa na ce a salawatuka ya ce yauwa shi kuma ya ji malam mazaba ya ce a salatuka duk haka duk an karanta yanzu sallar ka ta muruka ita ce take umartar ka annatruka ma ya abudu aba'una mu bar abin da iyayenmu da kakanni muka tarar suna yi na bautar gunkuna wato annabi shu'aibu kenan sun mai yawan sallah ne sallah tana daga cikin abin da tun tun tun tun tun tun ita ce ginshiki a addinai ba ma a addinin musulunci ba daga annabi shu'aibu mai yawan wato kula da sallah ne da tanafil filu da abin to sai suka lura da haka sai suka ce to ita wannan sallar taka gaya mana ita ce ta ce ka zo ka gaya mana cewa ya zama mu bar abin da iyayenmu suke yi au an naf'ala fi amwalina ma sha'a ma nasha ko ko mu bar aikata abin da muke so da dukiyarmu wai wannan tawaye ma'auni shine abin da ake so sallar ce ta ture ka haka ko kuma a nan ma'anar sallah ibada gaba ɗaya kawai ibada kawai da kake da muka ga kana wata bauta haka ba ta abin da muke bautawa ba ita ce ta sa ka kawai ka ji bari ka zo ka gaya mana haka eh wato suna ganin su ƴaƴa ne akan dukiyoyinsu me zai sa a ce mutum ya je ya nemi dukiyarsa ko kuma ya iya neman kuɗinsa ko da da cutar ne kuma a zo a ce ga yadda zai yi bayan kuma shi ya san yadda zai yi da abinsa to wannan ta sa lalle mutane su gane ɗan adam kai lasta hurran kai ba baka da yanci a cikin dukiyarka don kana kallon dukiya a hannunka baka da yanci a cikinta ya sunanka kai ba sunanka bawa ba to kai baka san bawa sai abin da shugabansa ya yi a kansa da dukiyarsa ba ba shi ne ka'ida ba in ka je ka siyo bawa yanzu sai ka ga yana tasarrufi kawai baka san me yake yi ba daidai ne to kai ya sunanka kai ma to saurara duk abin da Allah ya ce ka yi a cikin dukiyar shi za ka yi don da kai da dukiyar takatin na ubangidanka ne to in ku haka ne dole ka bar Allah ya yanda yake so a cikin dukiyarka in ya ce shekara ta yi ka ba wa ka ba wanda ka bayar in ya ce kar ka neme ta ta kaza yi kaza haka za ka yi duka sannan ka samu ka cikakken bawa shi ne kake cikakken bawa in ka tsallake wannan ka tsallake iyaka ba ka da kamala a cikin bauta to su sai suke cewa sallar ka ce take sa ba za ka ban mu yi abin da muke so a cikin dukiyoyinmu ba suka ce innaka la'antal halimur rashid a lalle kai sarkin sarkin haƙuri ne sarkin shirya sannu sarkin haƙuri sannu shiryayye magana suke faɗa kenan istihza'i ne ko kuma sun gan shi ɗin da wannan siffofin mai haƙurin ne shi a cikin ɗabi'o'i kuma sun gan shi da shiri irin na tsarin zamantakewa baya cutar kowa baya bata wa kowa rai ai shirye su a wurinsu shirye ba wai addini ba to idan haka ne watakila to a hakika suka yi magana kenan lallai kai mun san kai kana da haƙuri ko mun san kai kana da tsari mai kyau a cikin ɗabi'o'i kana da shiri shiri shiriya to
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب to sai ba su ansa ya gane cewa ba ba wai magana ce mai kyau suke nufi din ba sai ya ce ya kaumi ya ku mutane na a ra'aitun ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi yanzu idan na zama akan babbar hujja daga ubangiji na wa razaqani minhu rizqan hasanan kuma ya azurta ni arziki kyakkyawa daga wurinsa ma huwa rizqul hasanu me arziki kyakkyawa arziki da yafi kowanne arziki wanda yafi kowanne kyau shine Allah ya zaɓi bawa annabi to in na zama cewa ga hujja ina kanta ga kuma ni annabin Allah ne wa atani min rizqan hasanan to idan kuma kai ba annabi bane ba me arziki kyakkyawa a wajenka shi kuma arziki kyakkyawa a wurin bawa da ba annabi ba shine ya zama yana da ɗabi'o'i masu kyau kuma ya zama yana da shiriya ɗabi'o'insa a wajen mu'amala da mutane su zama mai kyau kuma tsakanin mu'amala da Allah ya zama lafiya lau to wannan ya samu rizikan hasanan Allah ya ba mu shi to ya ce idan ubangiji na kuma gashi ya bani gani kan bayyana hujja babba ga kuma ni Allah ya bani arziki kyakkyawa ko kuma arzikin ma na zahiri na halali to wa ma uridu an ukhalifakum to ku sani ni ba so nake in saba muku ba ila ma an hakum anhu a cikin abin da nake hana ku kar ku tauye mudu ni kuma in je a ɓoye sai in tauye abin da duk na hana ku ni kuma sai in yi ice ba haka nake nufi ba kuma dama haka shari'ar manzanni take abin da duk Allah ya umarci manzo na bauta to annabi ne kan gaba ko na hani ne ma annabi ne kan gaba in dai ba kuma wani dalili ya zo da ya keɓance annabin ya ce ban da shi ba ana samun a yi umarni ga annabi cewa ya isar da saƙo amma shi nasa saƙon ya saba da wannan mu yanzu an ce mu yi mata hudu Allah ne ya ce amma shi annabi an ce ya iya yin sama da hudu kaga wannan hususiya ce mu yanzu an ce ba za ka auri mace ba sai da waliyinta kuma sai da sadaki amma shi annabi idan mace ta zo ta ce na baka kai na yace na karba aure ya dauru to amma wannan duka keɓantacce ne wannan sai da aka fito da ma'awin fili aka ce khalisa tallaka min dunil mu'minina wannan hukunci naka ne kai kadai banda mu'minai inji Allah to amma idan umarni ne aka yi wa annabi ba dalili ba wani abin da ya nuna cewa akwai keɓantuwa na annabi a cikin umarnin to annabin yana da shi ake da kuma al'umma za su yi koyi da annabi akan wannan saboda da karka na lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu to ba abin da zai hana ka yin wannan koyin sai idan wani dalili ya toge ka shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan suka yi tambaya suka ji cewa ya annabi yake kaza kawai ana cewa ga yanda yake yi to ba sai an ce nasa ne shi kadai ba kawai sun san haddasu sai su gaba da yi kawai suna sabani akan cewa mai janaba mutum ne zai azumi amma ga janaba ta same shi zai iya bari sai da safe kuma ga azumi zai tashi da shi sannan ya tsarkaka daga janabar ko kuwa dole sai ya tsarkaka daga janaba a cikin daren tun da dama a dole a cikin daren kafin alfijir shi ma sai ya daina ci da sha to har wanka sai tsarki sai ya samu suna cikin wannan sai suka samu hadisi daga Aisha ta rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wayar gari ba tare da yayi ya tsarkaka daga janaba ba kuma ya tashi da azumi sai suka ce kawai mu tafi magana ta ƙare haka abin yake mu ma a wajenmu eh to kaga kaga kawai ana ɗaukar abu daga yanda aka ga annabi yayi ba a ce shi kadai ne haka yake shi sa sabon annabi ba sa wata wata ba sa wata wata a cikin duk abin da suka ga annabi yayi ba sa tsaya su ce ko yaya sai yi ana cikin sallah annabi na kallon nan sai haka sai kowa yayi haka yau gabas ta koma inda kake to wannan halayen sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallama shi yasa yake da kyau duk inda muke da wani abin abu to dole ne ba ka da yadda za ka yi kabu wata kafa a ce za ka bi annabi ba tare da ka bi wani abu ka karba daga sahabin annabi ba ka da wannan hanyar ba ka da shi haka masu cewa su ƙur'ani kaɗai za su tsaya da shi babu wani abu da za su karɓa daga wajen annabi ta hanyar hadisi ko wata riwaya ba ƙur'ani ba to sahabban annabi abin girmamawa ne a wurinsu shi ƙur'anin ta hanyar sa Allah ya kawo shi ya kiyaye shi a hanyar a hannun nasu to ba za a gaida su ba ai sai a gode to wannan yar mulahaza ce ɗan uwa saboda wasu dalilai waɗanda suke ta zama abinda suka zama na abinda ya shafi sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam a magana tsawaitawa amma baka da abinda za ka yi ga wanda ya abuci annabi sallallahu alaihi wasallama sai cire hula kai ban girma babu saboda ko menene ma to ya ci arzikin ubangidansa tunda kuma wannan kai ka yadda kai ka yadda abokin mahaifinka zai ci arzikin mahaifinka to bare abokin annabinka to a sake a sake duba to in uridu illal islaha ba abinda nake so sai gyara da wannan nasiha ta da nake ba komai nake nufi da wannan nasiha da nake ba illal islaha sai kyautata dangantakarku da Allah ta daidai mu'amalar ku ba cuta kai daidai algush da menene to shi kenan ka je ai shi algush ba bai yi ba a san dalili to ka zo na zo awo kayi mun algush ka gama ka ga daidai ne to ni tela ne ka zo nima nima ka ga algush ko saboda idan kai algus ta wannan nahiyar kai ma sai ya mata wancan nahiyar ko hanyoyin algus din ba ga sanan da yawa ba to idan duka an bari fa in ba ka yi ba an hana ka kai wannan ma an hana ka wannan shi kenan ba wanda zai cuci kowa kenan shi in an hana ka to ka san an hana kowa ma kuma kamar hana wanda aka yi maka taimako ne gare ka an hana a yi maka kai ma shi yasa yace in uridu illa al-islaha abin da nake nema ba komai nake nema da wannan nasiha da nake ba sai al-islah shine kyautatawa kyautata mu'amala ta yi kyau tsakaninku da Allah ta yi kyau tsakaninku da abokan halittarku mastata'atu daidai gwargwado wa ma tawfiqi illa billah e dacewa ta bata zama ba da kuka ganni din nan har kuke ce min antal halimur rashidu to ban dace ba sai daga Allah dacewa ta da Allah ya Allah ne ya ga dacewa ta da annabta ya bani annabta ya bani manzanci ya turo ni wurin ku to bai ibada da nake yi duka da yardar Allah ne ba da ƙarfi na bane ba ba da dabara ta ba ma tawfiqi illa billah wannan min a'ammil ayati ma tawfiqi illa billah aya ce wadda take ta hada mu'amala ta kowace iri kuma da musulmi shi ma zai tsaya ya kalle ta damansa da hagunsa ya zama ita ya sa to da wannan magana ta annabi to da abin yayi masa kyau da kyau kuwa kuma mu gane idan annabawa suna irin wannan maganar to suna yin ta ne da haƙƙinta ma taufiƙiya illa billah duk wuta dacewa da na yi ma ɗin ai umumi take magana ba wuta dacewa da zan yi da kowane irin abu ne illa billah illa bisti'ana sai da taimako na ubangiji to yanzu wannan idan bawa ya zama haka to mu din a haka yanzu kai in an tambaye ka cewa akwai wani abu da kake dacewa da shi ba tare da taimakon Allah ba mai amsaka to to to ai wannan amsar taka wannan ta babu ba irin ɗaya take ta annabi ba shi ya ce babu da baki da zuciyar mata ce babu kuma a aikace ma babu to kai ba kaga idan kana kan wannan fa ba za ka je ka doshi wani abu da za ka kasa dacewa wanda za ka kalli cewa wani ne ya sa ba ka dace ba ba ka ji haushi ba in kana cikin wannan wallah ba ka ji haushi ba a to kai da kace ma tawfiqi ila billah in ka bata rewa ka bata wa rai kuma kai da kace ka san in baka dace ba sai da izinin Allah ne ya sa baka dace ba to bacin ran kai da Allah kake bacin ran to ai kaga amma za ka zo kuma kai ta bacin rai in ba sai abu maka zo kai ta faɗa da iyalanka kai ta faɗa da mutane saboda abin bai yiwu ba to kuma gashi ka ce ma tafiki illa billah to kaga shi yasa na gaya maka cewa wato hada uku ka faɗa da baki zuciyarka ta karɓa lokacin aikin yayi kuma ka hau to wannan shine aiki to su annabawa yanda kake ji suna wannan magana to haka suke hawan abin shi yasa kuma suke ganin Allah na zo musu da yadda suke so illa billah alaihi tawakkaltu domin gare shi kadai na dogara wa ilaihi unibu kuma gare shi nake komawa lamari na gaba daya to to to Allah ya taimake mu da wannan irin tada saboda duk hutu fa yana ciki kuma sai ka ga shedan dai wannan shedan wannan shedan Allah ka raba mu da shi amin in ba shi ba ba dai hutu kake so ba to hutun yana cikin nan to me zai sa ba za ka kai kanka ba sai shaidan kawai in ba haka ba in ba haka ba tunda ka riga ka sani me yasa ka ki to to ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد annabin Allah annabin Shu'aibu bai sake baya kiran jama'arsa ya sake dawowa gare su da magana sai ya zo musu da dai da kalma ta lallashi ya ku mutane na la yajrimannakum shiqaqi kada san saba mu san sai kun saba wa abin da na zo da shi an yi siba kun mislu ma a saba ƙaumin ya jawo muku abin da irin kwatankwacin abin da ya samu mutanen annabi nuhi nuhu ko annabi hudu ko annabi salihu ya same ku kada ya zama cewa san wai sai kun saba wa abin da na zo da shi ya sa ku jawo wa kanku riskar abinda na azaba abinda ya riski mutanen annabi nuhu kun san share su aka mutanen annabi hudu share su akai mutanen annabi salihu ma share su akai mutanen annabi hudu fa ce ai su ba su da nisa da abin da ya faru gare su kuwa bai nisa da ku ba ko garin su bai da nisa da ku ko zamanin su bai da nisa da naku to bai sai ku ishara ba eh duk wannan ana karanta mana ne fa duk mu gane cewa aƙiba ƙarshe na wanda ya saba ba mai kyau bane to sai a ce banda kai to ashe dan mu dau izina don mu ɗau izina kuma ƙarshen wanda ya bi kuma fa mai kyau ne shi ma sai mu ɗau izina to muje
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود kada ka sake bawa na Allah ko ya kake ko a ilimi ko a tsoron Allah ka shiga tsakanin wani bawa da Ubangiji da Allahnsa. Duk abin da mutum yake yi, nemi dai ya dawo hanya, ta hanya mai kyau. Amma kada ka sake saboda yana kaza yana kaza yana kaza ka nuna cewa shi wannan ba shi ba rahamar Allah ba duk masu irin wannan wa'azin to su ma suna nema a yi musu wa'azi. To ai mu duba mana mu ga. yanzu waɗannan mudubi yadda annabin Allah ya jero musu nasiha yake musu wa'azi kuma su mudubi yadda suka kalli annabin Allah suka gaggatsa masa magana amma tare da haka Allah ya ce ya yi fushi da su cai fasta gafe ruwa rabbaku bai rufe muku ƙofar tuba ba duk da abin da kuka yi ɗin nan ƙofa ta abu ɗaya take ku taho ku taho in ji Allah to yara akai kuma ka dan mutane sun yi wani abu ka shiga tsakaninsu da Allahnsu lallaɓa su har Allah ya taimake su su gane wastaghfiru rabbakum Allah baya toshewa bawa kofar tuba in dai bawan yana da nufin tuban Allah ya ce ku nemi gafarar ubangijinku da abin da kuka yi summa tubu ilai sannan ku dawo gare shi daga barin aiki na gari aiki na banza ku ku yi aiki na gari inna rabbi annabin Allah a bakin sa ake jin wannan yace kuna ji ubangiji na da kuke ganin wanda nake kiran ku zuwa gare shi nan duk abin da kuka yi din nan gaba ɗaya rahimu mai jin kambawa ne shi yasa anan ni ban bi ban ga cewa fasara da mufassiru yayi ita ce tafi zama ba a'a dan mufassiru ya tafi kan cewa inna rabbi rahimun bil mu'minina a'a ai ai inna rabbi ai maganar shi annabi shu'aibu ne kuma maganar da yake yi a sannan umarni ake baya waɗannan istaghfiru tubu ilaihi ana gaya musu li anna rabbi rahimun ubangiji na duk bayinsa yana jin kansu to kaga ba sai mumini ba wadudun din ne dai idan kuma idan kuma kuka ji in ya ji kanku kuka kuka musulunta kuka kuka yi imani to wadudun mai nuna kauna ne ga kuma wanda ya imani dan Allah baya nuna kaunarsa sai akan mumini amma rahamarsa da ba dan da ita ba kafirin ma ba zai ma musulunta ba ko yawwa malam shir to قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز wai duk wannan kofar da aka buɗe musu ta istighfari ana cewa su zo su tuba su zo su tuba ana cewa ubangiji zai karbe su isan idan sun tuba wannan bai kai ga cikin hankalinsu ba ba su karbi wannan nasihohin ba ga ma abin da suke fada suka ce ya shu'aibu shi yana cewa ya ƙaumi ya ƙaumi amma su kai tsaye ma ya shu'aibu kawai ma nafqahu kaseeran mimma taqulu ya kai shu'aibu ba ma gane abin da kake fada duk wani abin da kake fada kamar kamar kamar dai ka ce mutum bahaushe ka zo ka kira gwari yana gwaranci kana gane abin da yake faɗa to wai ma yaransu ɗaya fa a kahun fa aka ce ɗan uwansu ne yaransu da yaransu yake kiransu amma sun ce ba ma gane abin da kake faɗa duk ba mu gane wannan abin da kake faɗa ba wa inna lana raka fina da'ifan kai mu muna ganin ka kai baka isa ma ka ce ka tsaya ka kira mu ba kai kana da kaskancin da ba za mu ce mu saurare ka ba walau la rahaduka ba dan jama'a ka ba kai dan dangi bane mun san kai dan dangi ne a dangi akwai waɗanda muke kewayewa muna tare da su wurin abin da muke yi to ba don waɗannan ba larajam naka ba abin da za mu yi maka sai mu jefe ka kawai a huta da kai wa ma anta alaina bi aziz kai ba za ka gagare mu yi maka haka ba kai ba wani wani wani mai gagararre ba ne ba a wurin mu kyale ka kawai muka yi kuma abin da ya sa muka kyale ka saboda jama'ar ka ba dan kai kanka ba in dan kara kanka ne kai baka kai komai a wurin mu ba ya ji wannan bari mu ji me zai ce
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم واتخذتموه وراءكم ذهريا الله إن ربي بما يعملون محيط
wato eh, Allah ya ba mu iko duk waɗanda suke kira zuwa ga Allah su ringa kwantar da hankalinsu suna kallon irin tsari da salo irin na wannan maganganun na annabawan Allah suna binsa akan bayan Allah yanzu wannan s- ku duba abin da suka ce suka ce ya kai shi aibu duk abin da ka faɗan nan shi ya san sun gane amma suka ce ba mu gane abin da kake faɗa ba suka sake kallonsa suka ce kai rarrauna ne na raka fi na za'ifan kai muna ganin ka baka kai wani abu ba kai za'ifi ne sun manta cewa ko ba sun kallafa wa kansu cewa yana da wanda ya turo shi in suna ganin sa shi ifi ne a wurinsu akwai ƙauyi a tare da shi amma dai sun gaya masa haka suka ce kuma ma kai ba ta kai muke ba ba don wanda muka sani na 'yan uwanka ba da mun jefe ka waɗannan maganganun ya kamata a ce ya kalle su ya ɗan gasa musu wata magana ita ma kowace ɗaya daga cikinsu ta cancanta da haka amma sai ya ce ƙala bai fasa cewa ya ƙaumi ɗin nan ba fa haba ya ku jama'a ta a rahaɗiya arzu alaikum to wannan ne ni ya bani ya doki zuciyata wannan jumlar da ya yi ice yanzu da kuka ce da kuka ce min ra'ifi ne ice ba zan ba ku amsa ba ku je ku ɗauke ni diyan da kuka ɗauke ni da kuka ce ba kwa ganewa na san kun gane kuna faɗa ne kawai ba zan ba ku ansa ba amma da kuka ce ba dan jama'a ta ba da kun jefe ni to ina da amsa yanzu a re- a rahaɗe a azu alaikum minallahi yanzu kun ɗauko jama'a ta ku sa ta a cikin tafi ɗaya ku ɗauko Allah girmansa ku sa shi a tafi ɗaya ya zama rahaɗi a azumin Allah ku rinjayar da kallon girman jama'a ta akan kallon girman Allah ka ji faɗi sulubin da aka yanzu wannan ka kalli wannan tsarin da wannan usulubin da ya yi akan annabi shu'aibu da mutanensa dawo min da shi cikin lokacinmu yanzu duk wanda aka gaya masa gaskiya daga Allah daga manzan Allah in ya tashi awo ba kar ya auna wanda ya faɗi gaskiyar kar ya auna duk wani sababi ya ɗauko Allah da manzan nasa da suka faɗa ya ɗauko abin da aka gaya masa ya auna kawai kada ka auna wani abin da duk abin da zai ɓata maka rai ɗauko shi wannan wanda zai ɓata ran ɗauko maganar da Allah ya yi ka auna to kaga kai mumini ka rinjayar da maganar Allah akan wancan to shi dai abin da ya gaya musu kenan ya ce yanzu jama'a ta su suka bi girma suka rinjayi girman Allah wata hattumuhu wa ra'akun zihiriya kuka ɗauki girman Allah kuka yi jifa da shi bayan bayanku kuka sa abin ganinku a gabanku kal al'umma ku ce ita ce mata girma shi ne abin da kuka yi to ai da sai ya ce ai ko kun zama banzaye in kuka yi haka ko kuma shashashai to shi ma dai bai faɗi haka ba ya ce duk da in kun yi haka to ina sanar da ku wani abu inna rabbi ubangiji na da kuka yi ƙasa da izzarsa kuka yi sama da izzar mutane na muhidun yana kiyayewa a kewaye yake yana jin ku yana kallon abin da kuke aikata shi mai kewaye ne iliminsa da sakamakonsa ya kewaye abin da kuke faɗa wannan shine amsa ta da ku in ji shi mu je ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل Mm.
سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب Mm.
وارتقبوا إني معكم رقيب shi ne gayar idan da fusata ma ya fusata to anan ya fusata domin anan an kai shi bango to da aka kai shi bangon me ya ce ice ya ƙaumi bai fasa cewa ya ƙaumi ɗin ba ya ku mutane na imanu amma alama ka'anatikum ku bi hanya wadda ita kuka zaɓa inni amil ni ma zan aiki kan halin da na zaɓa wannan shi ne gayar na martani da ya mai musu amma ban ɓoye muku ba fa sau fa ta'alamuna da sani za ku san man ya tihi azabun ya huzihi wanda azaba da za ta kunyata shi ta tozarta shi za ta zo ban ɓoye muku wannan ba wa man huwa kazib wa fa sau fa ta'alamuna man huwa kazibun da kuma sanni za ku san da kuke cewa ni ba daidai nake ba to kun san waye ba daidai yake ba wartaqibu ku ci gaba da saurare na- na ƙarshen naku inni ma'akum raqibun ni ma ina tare da sauraron abin da nake saurare abin da za ku saurara ita azabar abin da zan saurara ni kuma tsira daga Allah to ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا mm, وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين Allah yake ba mu labari yace abin da yake cewa fartaqibu inni ma'akum raqibun ku saurara ni ma me saurare ne na me zu- zu- zuwan lamarin Allah to lamma ja amruna lamarin ma ya zo kaga saurare ya kare kenan to yayin da lamarin Allah ya zo Allah ya ce najjaina shu'aiban duk fa inda Allah yake so ku ku sa ƙarfi wajen kallon girmansa shine sai ya amfani da nuni shine ake cewa nunul azamati najjaina sai muka tserar ba wani in ba shi ba ai shine mu din sai muka tsayar da annabi shu'aibu shi kadai wallazina ma'ahu hawa amanu ma'ahu hawa da suka yi imani da shi mun tsayar da su bi rahmatin minna ka jina ka- ka- ka fa gane duk yanda kake abidi duk yanda kake mumini duk yanda kake wali idan kaga wani tsira ya same ka ko wani escaping ko wani abu to ba da ibadar ka ce ta zama wai dole a yi ma ba a'a rahamar Allah ce ta- ta- ta ta sa a yi maka Eh, ba wai cancanta kai don kayi kaza Allah ya maka kaza ba a'a ba haka bane daga nan duniya kuma har lahira kada wani abu ya ɗauke ka na cewa Allah ya ce za mu yi muku sakamako don sakamakon aikin da kuka yi wannan akwai wannan Allah na faɗar wannan to amma Allah yana faɗar cewa aikin da kai ka yi aikin to ni kuma na ga dama zan ma sakamako ba wai aikin ne naka ya jawo dole sai amma ba rahamar dai tana nan ganin dama aka yi maka idan ba haka ba yanzu in ka ji kishirwa ba kogaran ka ya soye ka samu wani ruwan sanyi ka sha a dai malam baya zagi ne da sai ce daga gidan wa ka samu wannan wannan ruwan mai sanyi daga ina ka same shi waye baka shi to to sakamakon wannan in aka ce shine daidai wancan ibadar da kai ruwan sanyin da ka sha ko shi naka ne Ah. to duk inda ka walƙa gaba ɗaya saka maka ake fa saboda Allah da annabi duk inda kai saka maka ake ka ja lumfashi ka dawo da shi lahiya lau haba ai sai godiya tsakaninka da Allah sai kuma kallon irin wannan ni'imomin kar ka ba sa kallon irin wannan ni'imomin ka zauna da duwawunka biyu lafiya lau alhamdulillah ni'ima ce daga Allah wani yana ci a gide ko a karkace ba zai yiwu ba abin da kai haba mala ai godiya ta tabbata ga ubangiji bi rahmatin minna wa akhadhatil ladina zalamu sayhatu kama atambayi ubangiji ka tsere da annabi shu'aibu ka tsere da wanda suka imani da shi ina wannan wani masu gaya wa annabin nan naka maganganu suke cewa ba mu ma mu gane abin da kake faɗa ba yace waɗannan tani asihatu mun turo tsawa waɗannan azzaliman ta kama su ne ta tafi da su ya suka zama asbahu jasimina fi diyarihim sun zama suna a durkushe bata bar su da rai ba ne sun mace suna a durkushe suna matattu
كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كأن لم يغنوا فيها كما ba su ne tsagerin jiya ba jiya su ne tsageru masu iya magana har masu cewa ma ba dan jama'a ka ba da kaga yadda zamu da kai to kuna ina yanzu Allah ce ka Allah ne ga nufi ha kawai ba su taba zaunar kasar da suka zauna ba ala bu'dan limadiyana Allah ya ce a fadaki aji tsinuwa da nisata daga rahamar Allah ta tabbata ga mutanen madayana kama ba'idat samud kamar yanda samudawa suka nisata daga rahamar Allah su ma ajiya ayar da muka kwana kai magana ce akan maganar mutanen annabi lutu kuma mun yi magana daidai gwargwado akan abin da yake faruwa na irin mutanen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda suke na irin aikin mutanen annabi lutu nan kuma mun yi kira da cewa su tuba ga Allah saboda irin abin da Allah ya yi wa mutanen annabi lutu nan wani irin azaba ce ta fushi kuma har yanzu Allah bai fasa irin ta zai yi wa wanda suke mutane annabi Muhammadu ba sai dai su ba za a kisfe su ba ana gani to sai neman tuwa wannan abin kan maza muka yi ta magana sai mata su ga su ba su a ciki watakila masu irin wannan abin ko duk da maza ake a can din ma da matan ake domin abin da ya faru da mazan suka zama sun wadatu daga barin matan tunda akwai matan ai sun koma su da maza su ma mata sai suka koma mata da mata shi yasa da aka tashi halakawar gaba daya da mazan da matan da aka halakar wannan shine abin da ya faru to da haka su ma mata masu irin wannan al'adar wanda suke gam suke wato gamsuwa da ƴan uwansu mata ba da aure da maza ba to su san suna cikin irin wannan gararin da Allah ya faɗa kuma hukuncinsu shi ma iri ɗaya ne in an same su a mazhabobi guda biyu kashe su za a yi kisan kuma ba tare da ko suna da aure ko ba su da aure ba kawai kai tsaye za a kashe su to duk wannan kisan da za a ce a kashe ma ai wannan magana ce ta azaba ta duniya azaba ta lahira fa kamar yadda aka ce wanda da yake waɗannan abubuwan idan ya mutu sai an haɗa shi da 'yan uwansa masu yi waɗancan waɗanda ake a kisfe su su ko kai ka san a cikin azaba irin tasu ma Allah kaɗai ya san abin da suke ciki me yasa ba za ka daina ba kuma kana ji yanzu Allah na buɗe ƙofa cewa fasagafiru raba ko su matubu ila ina rabbi rahimun wadudun har yanzu mai yin irin wannan da ma wani abin ba wannan ba idan ka dawo ka zo ka ce Allah na ji kira daga cikin littafinka Allah na tuba na bari to inna rabbaka rahimun Allah mai jin kai ne zai ce wa na barka da zuwa barka da dawowa kuma ƙaunarsa ta hau kanka ba to me yasa ba za ka yi wannan ba kuma bayan Allah ya share ma bayan inda tuban na gaske kai za ka mata ku rufa kanku asiri ku tsaya da abin da Allah ya ce shi za ku yi shi ne aure wannan hanyoyin wanda yanzu ma kamar sirrin jayi ma irin na mazan abin da ake yi to lallai a san ba dalilin da ya sa musiba suke yawa sai wannan kuma ki sani kuma ka sani duk mai yin irin wannan kafin ya mutu wallahi sai ya ga yadda Allah zai da shi kuma sai bayi na Allah ya nuna wa bayi na Allah wannan abin da kake komun boyenka sai ya nuna musu wallahi kuma sai ka tafi ba kyakkyawan ambato kuma ka ba wa 'ya'yanka abin magana kai abin da yawa saboda haka shaidan ne ba wani abu ba to kai kokarin tsayawa tsayin daka ka hada shaidan nan da ubangijinsa shine Allah to Allah ya taimake mu Allah ya biya bukatar mu alhamdulillah